أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا لهدي بقي قوة بيو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبوت إيد تريه أدى أربعين دقايا وان دي دي دي دي شدا قوة قوما miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta tara. a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da arba'in zuwa aya ta ɗari da arba'in da ɗaya a cikin suratul an'am a shafi na ɗari da arba'in da shida a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta ɗari da arba'in zuwa ta ɗari da arba'in da ɗaya ta canye muna lokaci saboda hukumce-hukumcen da ke cikinta. da haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله سبحانه وتعالى يتي وهو الذي أنشأ جنات معروشات الله شيني وند يحالتي أنغاني كو جنات غونكي أنغاني كو كو لمبنا لمبو لمبو معروشات وطن دا إتاتنسو أنا توككاسو ko a rataya su akan wani icce an gane ko ko kuma a rataya su akan katanga saboda kada ƴaƴansu su lalace an gane ko to su jannatin kin ba su ne ma'arushatin ba abin da ke cikin su shine ma'arush an gane ko shi yasa wadun sun ce kenan an sha'a shajara jannatin ma'arushat al'inab an gane ko shajar kenan iccen da ke fita wanda ake rataya ba dukkan itace ba shi yasa waɗansu suka ce a'a majazi ne aka yi amfani da shi wato jannatin ɗin abin da ke fitowa daga cikinsu domin ana iya kiran abu amma ana nufin abin da ke fita a wurin wanda malaman balaga sun san da wannan mun yi bayani sati na gabata kalima ta al'arsh tana nufin abin da aka ɗaukaka abu mai girma ana kiran shi wato arsh abin da ya ɗaukaka an gane ko jannatin ma'arushatin wa ghaira ma'arushatin da wadda kuma inabinta ba sai an rataya shi ba an gane ko wanda zai yi tsawo sai ya zamanto reshen ko ƴaƴan busulin jayi iccen ba balle har yayi ƙasa har ya buƙaci wato sai an abin nan nashi an gane ko wan nakhla Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci an nakhl iccen dabino wanda ana amfani da shi yana ɗauke da magunguna daban-daban wanda tafsirin da muka yi a wajen ma farratna fil kitabi min shay mun kawo irin hikmomi daban-daban da suke cikin sa wazzar'a da tsiro abin da yake fitowa daga cikin ƙasa babu wanda yake da izinin fitar da shi sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala mukhtalifan ukulu kafin kin nan tana da zamma akwai ukuluhu akwai ukuluhu nan kafin zamma gare ta don haka ba a cewa mukhtalifan ukuluhu a ƙira'a ta hafsu matsalan an gane ko abin da ke fita mukhtalifun daban-daban ne wanda yana nuna akwai kudura akwai irada da take rarrabe shi ta bambanta shi ko ba haka ba inda babu ubangiji da bai dace a ce ya zamanto daban-daban ba to akwai irada ta Allah wadda take rarrabe abubuwa ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan wanda shina daga cikin abubuwa Allah wato halittun Allah Allah yana musu launi daban-daban daban kala-kala daban ina fata kun fahimta in ka dibi launin mutane ya bambanta wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik duk suna nuna wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum adilla ne da suke nuna akwai Allah caccanzawar abubuwa wazzaituna da kuma zaitun duk dai Allah subhanahu wataala ya halicci wannan war rumman da itce na rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih mai kamanceceniya an gane ko da wanda bai kama da juna da akwai ta hanyar da za su iya kamanceceniya ko ta hanyar launi wani lokaci su bambanta ta hanyar ɗanɗano ice ɗaya kuma zaka iske akwai bambanci tsakanin shi da wani ko kuma tsakanin ice da ice za a iya samun itaciya za a samun bambanci sai Allah ce kulu min samarihi ku ci an gane ko min samarihi mun yi bayanin cewa shin musulmi ake nufi saboda suna ake magana zancen zakka tare da su ko ko kafirai ake nufi saboda an haramta musu waɗansu abubuwa ko ko ma ya shafi musulmi ya shafi kafirai tunda alkur'ani ya sauka ga kowa kulu min samarihi ku ci daga ƴaƴan shi an gane ko idza asmara min samarihi kin nan ana nufin almazkur domin an faɗi abubuwa da dama ya kamata a ce kulu min samariha an gane ko domin an ce annakhla to an ce min samarihi shin zai koma zuwa ga annakhl ko zai koma zuwa ga azzara ko zai koma zuwa ga azzaitun misali shi azzar'u ana iya cewa samarihi nan shi sumbulatihi ya kamata a ce to amma dai duk abu idan ƴaƴan shi sun fito ana iya kiransu samara min babu taghlib an gane ko war rumana da ruman to kulu min samarihi kaga ba daga ɗaya daga cikin su ake nufi ba ai min samaril mazkur abubuwan da an kasun ka gabata dan masu jin larabci sai sun kirkiro matsala idza asmara an gane ko idan lokacin da mun yi bayanin min samarihi da min sumurhi qira'at daban-daban da suka zo a ciki idza asmara a lokacin da yayi yaya wadan sun kace ta akidi ne wasu kace a'a dan a nuna ma ya halatta tun yayan suna sababbi ko kuma tun zangarniya tana sabuwa ba sai ya kosa ɗari bisa ɗari ba tunda muna ai ana cin hatsi matsayin tumu ko ba haka ba tumu ko ai ina ganin ai wanda hatsin da ba su kai ba ala ayyati hal wa atu haqqahu ko ba da haƙƙin sa haƙƙin nan bayani ya zo satin da ya gabata mi ake nufi da haƙƙi waɗansu suka ce zakka ce ta asali wadda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta sun ka ba da dalilin su cewa Allah ya ce wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zaka wa hum bil akhirati hum kafiruna kaga ko suratu fussilat sura ce wadda take makkiya ce wadansu kuma suka ce a'a wata zakka ce dan saboda sun kafa hujjan ma cewa Allah ce wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum ko ba haka ba to suran da suka ce wa fi amwalihim haqqun ma'lum cikin suratu zariyat wa fi amwalihim haqqun ma'lum للسائل والمحروم كينا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أتكن سورة الذاريات أتكن سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم معلوم سننينا سوكا تو كينا sanin da aka yi mishi kenan shi ya nuna cewa zakka ce wadda aka farlanta waɗanda suka ce a'a zakka ce wadda yake ma'lumun an faɗi cewa wato ita uha shine ma'lumun amma alqadr wan nasib ba a yi bayanin shi ba sai bayan an je Madina sannan aka yi bayanin kaza kaza za a bayar kamar yadda muka yi bayani na abin da mazhabobi da haka dai muka ce illa wajen ba da zakka malikiya da shafi'iyya illa ta zakka sun kace al-iqtiyasu wal iddikhar al-iqtiyasu duk abin da za a ɗauka shi matsayin abinci al-qut wal iddikhar kuma ana ajiye shi kaga haƙi abincin mu ne kuma ana ajiye su an gane ko kenan ita ce illa ta zakka a wajen malikiya da wajen malaman shafi'iyya imamu ahmad bin hanbal ya ce cewa ma yayi basu wa yukan abin da yake bushewa kuma ana auna shi haƙi kuma suna bushewa kuma asu ana auna su kaga dai magana sai ta koma zuwa ga abu guda sannan kuma sai in an samu abin da zai bambanta su sannan mun ke cewa wajen hanafiya su sun tafi cewa duk abin da ya fito daga cikin ƙasa to za a bada zakkashi don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard sun kace duk abin da muka fitar muku akwai zakka kina a wajen su babu zancen a fitar da wani nau'i a ce shine za a fitar masa da zakka wani nau'i ba za a fitar mishi ba in muka dauki zahiriya kuma su aslan ba su yarda da illa ba a ce abu kaza yana da illa kaza kenan sai zaman to su ma za su koma wajen mi irin hanafiya duk abin da zai fito za a fitar mishi da zakka domin an kira azzar kaga abin da ke fitowa ne kenan ba sai an fitar da wani abu ba ina fata an fahimce ni sabanin da yasa aka samu wannan sabani shine akwai hadisai su ko jamhur sun tafi cewa sai ya kai wuski nawa sai ya kai wuski guda biyar domin mi domin akwai hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqatis sama'u wal uyun abinda sama ta shayar da izinin Allah wal uyun da kuma mare mare ruwa ko idanun ruwa au kana asariyan ko ko ya kasance asariyan an same shi abinda ake ce mawa asari an gane ko sun kace abinda yashrabu min ghairi saqin shi yana sha yana shayar da kanshi ba tare da an shayar da shi ba imma bi uruqihi ko ya zamanto sanyunsa su suna shayar da kansu kamar itace ko sauran waɗansu abubuwa ina fata an fahimce ni kamar wata kuma abin nan dawa da ake cewa mace da kumya kun ga ita ba ruwa ake bayar da ita ba ko kuma abin da ya kasance a'a almatar ruwa suka sabka suka shayar da shi ba kai kai wahala ba wasuyul ko godabe yazo ya shayar da shi wal anhab ko kuma korama malamai suka ce wasummiya ana kiran shi alba'l an gane ko kalima ta alba'l shine abin da ya shayar da kanshi kalima ta ba'al kuma tana daukan miji qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha sannan alba'l wani lokacin tana nufin wato itaciyar dabino an gane ko bishiyar dabino saboda wato a cikin mukama ya zo a ya juzu lil mar'ati an tasrima ba'laha ya halatta ga mace ta tsinko ko ta yanke ba'laha mijinta a'a itaciyar dabino ake nufi sannan kalima ta alba'lu wani lokaci tana nufin wato dan maraki ko wanda aka yi abin nan dan maraki wanda aka sassaka domin wato wa inna ilyasa lamin al-mursalin id qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin aw taqra'a Allah rabbukum wa rabb abaikum al-awwalin to da haka dai shi ma ana kiran shi al-ba'lu to wannan in ya zamanto asariyan ne an gane ko sun malaman luka suka ce asalin asariyan daga al-asura da ainun na farko asura me yasa ake ce musu na asura daga wato abinda ake ce ma asura al-hufra rame ne ya'saru al-ma'u biha wanda ruwa shike cin karo da ita ko ya tuntube da shi in ma mun fassara da Hausa shi yasa aka kira shi asariyan al-ushru zaka kasa kashi goma ka ba Allah kashi daya an gane ko in mun ce aba Allah ba sama ta bakwai zaka ba talakawa aka nufin aba sannan kuma wa ma suqiya bin nadhi abinda anka anka shayar da shi da yayyafawa asalin annadhu shi da yayyafa ruwa aka yi bai ko aka ja an gane ko nisful ushri za a kasa kashi goma a fitar da kashi daya shi kuma a raba biyu a ba Allah kashi daya kamar yadda bayani ya gabata shi ko wannan malamai suka ce annadhu ko ka bayar da ruwa da hannunka ko kuma ya zamanto da ala ne kamar yanzu kun ga duniya ta ci gaba akwai injin injin ko motar motar ko irin yadda turai ake yi a sa tiyuka manya waɗanda za a zo a kunna gaba ɗaya ya shayar da abin nan wani zai iya cewa to ai wannan bai da matsala ya kamata a ce shi ma an bada al'ushur tun da zamani ya ci gaba ko ba haka nan bane a'a saboda waɗannan injunan suna aiki ne da wani abu ko su yi aiki da wuta ko su yi aiki da fetur za ka biya kuɗi to kamar yadda ake ja da hannu akwai wahala kuma bayan da waɗannan kuɗi akwai wahala shi yasa malamai suka ce har yanzu dai suna nan akan hukuncin su ina fatan kun fahimce ni to sai jamhur suka ce to wannan am ne sai suka ce to amma akwai hadisi da Abu Sa'id al-Khudri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa duk abin da bai kai wuski biyar ba bai da sadaqa kinan kaga wannan ya nuna cewa sai ya kai wuski biyar sannan za a fitar da zakkar shi wannan muna batun zakkat wato alhubub was simar ne was zar'u abubuwan da suke fitowa an gane ko to kenan takhsisi za a yi ko wani mazhaba da aka di binciki abin nan kuma na ja hankalin yan uwa cewa su yi hattara nan illa da an ce ta zakka abin da ke sawar a bayar da zakka amma kuma illa ta riba domin akwai illa ta riba abin da ke hana a yi riba wajen malikiya al-iqtiyatu wal iddikhar amma a wajen shafi'iyya wajen riba at-ta'am shine abin da ake dandaro yake da dandano an gane ko kaga can kuma al-iqtiyat wal idkharu ne wajen mi wajen bayar da zakka wajen hanafiya kuma al-kailu wal wazn wajen riba amma su can wajen bayar da zakka a babu ma wata illa wato umum ne kulu min tayyibati ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard yana da kyau ka bambanta tsakanin su wajen zahiriya kuma su riba wajen su babu wata illa don su bu sai da mafhumul illa ba sai dai a ce wato abin da nasu yazo da shi shi yasa su abubuwan da suka zo cikin hadisi ɗaya suka fitar kamar hadisin Abdullahi ibn Umar wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace az-zahabu biz-zahab shi ko zinari da zinari babu ƙari an gane ko in an ka ƙara riban akwai riba illa ha'a wa ha'a malaman hadisi suka ce yadan biyadin sai hannu da hannu daidai wa daida kuma an gane ko kaga illa ha'a wa ha'a in ka karantar da kanka baka je kai karatu sai ka ce illa ha'un wa ha'un ba zancen ha'un ne ake yi ba don haka ɗaliban ilimi sai an yi karatu kuma sai an duba sharhuka hadisi da ayoyi kafin a yi bayanin su wal burru bil burri da burru da burr an gane al burru wani nau'i ne na alkama illa ha'a wa ha'a shi ma sai hannu da hannu tamka da tamka والتمر بالتمر da dabino da dabino illa ha'a wa ha'a shi ma sai yadan biyadan hannu da hannu kuma daidai wa daida wash-sha'iru bish-sha'iri da ash-sha'iru da ash-sha'ir shi ma wani nau'i ne kamar kusan alkama yake ko alkama ce an gane ko sai wato illa ha'a wa ha'a sai dai haka nan a bayar da shi abin nan daidai wa daida kuma hannu da hannu sai hadisi na ubada dan samit wanda da cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal milhi bil milhi illa sawa'an bi sawa'in sai daidai wa daida an gane ko ainan bi ainin kuma zati da zati to ainan bi ainin ta saba masa wa'an bi sawa'in domin ya zaman to daidai wa daidai kuma ya zaman to zatan wa zatin ba wannan ga wannan ba za a bada wannan ba daga baya bayan wani lokaci a bada wannan bai zan ainan bi ainin ba ina fata mun fahimci wannan da kuma kalima ta azzabib ita kuma lokaci tana nufin bi tana nufin wato attamru wani nau'i ne da dabino to dan haka dai a takaice yana da kyau mutum ya fahimci illa ya san sababin da ya sa malamai suka faɗi magana kafin ya yi tarjihi ko ya ga inda zai cewa su wani suke sun fi zama kusa ga gaskiya ko wani ya yi kuskure saboda ɗaliban ilimi wani lokaci suna ƙoƙarin abin nan kai malamai su ce malam wani ya yi kuskure malam wani ya yi kuskure ina fata an fahimce ni in muka duba wajen hanabila mun ka ce sun ce illa ta zakka ma ya yi musu wayukan amma in muka diba wajen riba wani lokaci sun ka ce at-ta'am kamar shafi'iyya duk abin da ake ɗanɗanawa ko za a ci waɗansu kuma suka ce a'a alwaznu wal kailu duk abin da ake aunawa ta hanyar siyoyi a auna ko kuma ta hanyar nauyi ta hanyar kilo ina fata an fahimce ni to dan haka sanin waɗannan yana da muhimmanci ga ɗalibi ilimi kafin ba da fatawa kaga illa sanan da illa sanan ka san kuma asalin mazhaba usulul mazahib abdullah bin muhsin turki wanda yayi zama shugaba na rabi'atul alamul islami majalisar malamai ta duniya yayi rubuta littafi usul imamu ahmad kina ya kamata ka san usulul malikiyya usulul shafi'iyya usulul hanabila usulul hanafiyya hatta da zahiriyya sai ka hada sai ka zamanto ka fahimci inda aka dusa kuma dalibai na da kyau su bincike kan waɗannan abubuwa Allah shi muna jagoranci wa atu haqqahu ku bada haƙƙin sa wanda Allah subhanahu wataala ya ce an gane ko akan sabani shin waccan zakkace ta wajibi ma'lum an bayar da ita tun a makka ko kuma a'a an yi nasku ɗinta bayan an yi abin nan ko ko an yi tafsilin bayaninta dalla-dalla ga haƙƙin da za a basu a lokacin da aka je madina saɓani ne na malamai wa atu haƙƙahu yau mahasadihi ko yau mahisadihi ranar da aka yi wato girbarsa daga ran da ake ba da haƙƙinsa wala tusrifu kada ku yi ɓanna malamai suka yi maganganu duk wancan satin mun kawo muku su an ce kada a yi ɓanna waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da kada a yi ɓanna kada ku yi ɓanna shine wato abin nan kada ku yi banna wajen bayar da zakka ku bayar gaba ɗaya duk abin da kuka noma domin sun riyo riwaya cikin asbabun nuzul sabit dan qais bin shammas ya bayar da duk abin da ya noma kaga ko akwai matsala shi yasa suka ce wala tusrifu kenan waɗansu malamai suka ce a wala tusrifu ana magana ne da mai karɓar zakka shugaba ko kuma aljabi in an ce aljabi min aljibaya wanda yake kawo yaje ya kawo zakka asalin aljibaya shine kawo abu a gane ko أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا كو تجبى إليه أنا كاوة كنا waɗansu malamai suka ce a'a wala tusrifu kada ku yi banna ku hana zakka domin hana zakka banna ne a bayan ƙasa kaga ka cuci kanka domin mi in ka saba ma Allah ka cuci kanka to wani zai ce ai wala tusrifu aka ce a'a qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sannan rashin bada zakka shike sa wa talakawa an gane ko su ji baki su ji haushin waɗanda Allah ya ba hali kaga sai ni sai kaga tashin hankali ya tashi cikin mutane da musulmi za su fitar da zakka irin yadda Allah ya ce da rayuwa ba sai mu rukunci irin halin da muke ciki ba yanzu ina fata an fahimce ni to amma kowa ya hana shi yasa mutane sai su har su koma suna wani ko yema wani addu'a in mahaifi na yema ɗansa addu'a tun da ya mummunan addu'a ya ki bashi haƙƙinsa an gane ko shauƙi ɗaya daga cikin shu'ara na ƙasar misra ya ce wa laulal bukhlu lam yahlik fariqun alal aqdari talqahum ghidaba ta'ibtu bi ahlihi lawman wa zamman وقبلي دعاة البر قد سئموا خطابا ولو أني خطبت على جماد فجرت به ينابي العذابا yace walaula al-bukhlu wallahi in ba dan da rewa ba ko ruwa lam yahlik fariqun da waɗansu mutane ba su halaka ba alal aqdari akan abin da Allah ya kaddarta musu talqahum ghidaba sai kaga suna hushi saboda mi mutum yake hushi yana ganin kaman ma al'amari a'a Allah yace a baka haƙƙinka an hana ka kidan ko dole kaga mutum na ganin wani ya maida al'amarin zuwa ga masu kuɗi wani kuma ya ce lahin Allah ne wal iyadu billah Allah shi muna tsari an gane ko wala tusrifu ko kakku yi banna ku kafirai injo dan su malamai ku ce wannan shine na Allah wannan ba na Allah bane hakku yi shirka an gane ko dan haka dai an kace am ne sai dai ana iya dauka wadansu misalai don ya ce wato kulu min samarihi kada ku yi banna wajen ci tunda shi ma yana daga cikin siyaki sai mu sashi min babu aula amma dai amni kada ku yi banna ko wace iri kamar yadda muka bada misalai satin da ya gabata an gane ko musamman wannan lokaci da aka yi abinci mutane suna yin banna daban-daban daga cikin bannar da ake yi shine tatar damma tatar damma banna ce a bayan kasa wala tusrifu kada ku yi banna akan abin da Allah ya baku aje ana tatar damma a ƙauye ko a birni sannan kuma wala tusrifu kada ku rinka yawan sakin mata in kuka yi abinci saboda mutane suna da wannan al'ada ko ba haka ba matan ƙauyen fa wannan shekara sai sun bi a hankali don saboda maza sun abun ga akwai wani a ƙauye aka ake ba mu labarinsa da shi da matarsa suka yi hayaniya hayaki ya tashi da daddare sai Allah subhanahu wata'ala ya ruwa to bayan an yi ruwa shikenan da safe sai suka je wajen abin nan shuka za a yi to kun san miji shi yake sarawa da kwasa mata ita take shubka ana ana ana ana aiki ana aiki ana aiki sai da aka zo ƙarshe to da ya zo sai yana jiranta ta ɗauki tsaba ta samu rami na ƙarshe sai ce na sake ki saki uku wai abin da yake nufi ta shuka masa abin da idan ya fito ya girba zai samu damar da zai yin wata amaya ya huta da ita sai ta ce mai aini tun da su hannun sake ka ta ce ramun nan gaba ɗaya babu wanda sama tsaba sai na ga hankalinka ya ɗauku sai in zubi tiya guda cikin ramin in ta kuma in ta ɗebo wata to Allah dai shi gyara don haka wala tusrifu kuma kada a yi ɓanna Allah ya ba mu abinci an gane mai yawa sai ya zamanto a je a ɗauki waɗannan hatsin da abubuwan a je a bazzara shi a je a don a yi ma yarinya kayan ɗaki za ka iska mutum ya buge mafi yawancin abin da ya noma don saboda waya fitar da yarshi daga kunya ba haka nan bane ake fita daga kunya ina fata an fahimce ni ko ka ai mata gori duk wannan ba shi bane wala tusrifu kada ku yi banna a rinka gayya ta kide kide da raye raye kauye in an yi abinci wannan duk abubuwa da suke faruwa da sauran abubuwan da za su shigo duk cikin banna dai wanda Allah subhanahu wataala ya hana wannan mawdu'i ne na alqur'ani alfasad zaka iya doka ayoyi kaga irin yadda waɗanda suka yi banna da nau'i nau'i na banna wala tusrifu kada ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin domin Allah subhanahu wataala baya son masu yin banna dan mi Allah abai son masu yin banna saboda abokanan masu kiyayya ne da Allah wato wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kaga ba ana nufin uwa da uba ba ƴan uwa na uwa da uba a'a abokanan tafiyar su kenan tunda sun zamanto ƴan shi ko ash-shayatin a'da'ullahi ne kenan ko in kace zaka tafi tare da su ka zan makiyan Allah shi yasa innahu la yuhibbul musrifina Allah baya son masu yin banda dan haka ya kamata a nisanci banda domin wannan bannar za ta dawo zuwa gare mu ba ga Allah ba kada mu sa tsammani dan mun yi wannan zai cutar da Allah da wani abu ba zai cutar da Allah da komai ba domin bannar da zaka yi ka sayar da abin ka bazzara shi ka sai da tiya dala goma sha biyar biyar ka dawo ka saye ta jika jika wa kai ma banna kanka in babu sai bara in babu kuma sai a koma a ta yi abin da mai da suna dandi sannan kuma kwatanu ta rikice babu harka buhari ya liƙe hanya lume ta rikice buhari ya liƙe hanya lagos ba ta zoyuwa an liƙe hanya to kaga za ka yi don haka ka rike abincinka shi ne za ka riƙewa ka samu ƙira ina fata an fahimce ni an gane ko sannan kuma in kuka yi haka zai bude kofar da kafirai za su shigo mu cikin kasashe domin suna jiran a yi yunwa wata yunwa mu ne muka kaddara maka mu ita ma'ana mu muka sabbaba ta domin mu muka je muka bazzarar da abincin da muke da shi sai muka jira kafin rai su zo su taimaka muna in ko suka zo za su taimaka muna to sai an samu matsala na farko sai sun zo da tallar fasikanci da kafirci a cikin kasashenmu na biyu kuma sai sun son sirrin kasashenmu domin inda za su shiga wani lokaci hatta da gwamnatin ba ta san wannan sako-sako da lungu na ƙasa ba Allah shi muna tsari wala tusrifu kada ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah subhanahu wata'ala baya son masu banna kada Allah ya sanya mu da cikin masu banna sai Allah ya ce mu
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين wa min al'an'ami malaman tafsiri suka ce wannan jarun wal majrur ne yana da alaƙa da ansha'a an gane ko a ɗaya daga cikin maganar da malamai suka yi kenan ansha'a jannatin wa min al'an'ami ai wa ansha'a min al'an'ami hamulatan wa farsha an gane ko Allah ne ya halicce su domin dabbobin wa ya halicce su Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a shi wato min al'an'ami yana da alaƙa ne da hamulatan an gane ko kinan sai shi zamanto hamulatan wa farshan min al'an'ami an gane ko sai zamanto a wajen i'rabi in mun ta i'rabin shi za mu kaddara shi zai zamanto halun ne domin aljaru wal majruru an gane ko idza taqaddama ala nakira yakunu halan wa idza ta'akhkhara yakunu sifatan jaru wal majruru in ya gabaci mi in ya gabaci nakira suna wanda bai da alif wallam ko an gane ko kuma wanda bai zamanto ma'arifa ba dai a takaice sai ya zamanto hali ake i'rabin shi amma in ya koma baya da an ce hamulatan wa farshan min al'an'ami sai ya zamanto sifa ne amma sun da taqaddama ya koma hal to wa min al'an'ami Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta daga cikin wato dabbobin ni'ima ko ko daga dabbobin ni'ima bayanin su kenan bayan ya halicce su min al'an'ami daga dabbobi hamulatan hamulatan masu ɗaukar kaya wa farshan da waɗanda ba su ɗaukar kaya akwai maganganu daban-daban waɗannan al'an'am guda takwas ne ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai bayanin su ayat da za ta zo an gane ko samaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul az-zakarayn harrama am al-unthayayn am ishtamalat alayhi arhamul unthayayn zuwa ƙarshe sannan kuma malamai suna ganin cewa waɗannan dabbobin an halicce su ne daga sama aka kawo mu su an gane ko wa anzala lakum min al'an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum kaga anzala lakum an sabkar da su ba anan aka hadice su ba sabani inda aka sabani shi annabi adamu an hadice shi a ƙasa ne ko a sama duk da yake malamai sun rajjaha an hadice shi ne a sama amma sun ce a ƙasa aka hadice annabi adam ina fatan kuna fahimta ta to su al'an'am anzala lakum aka ce an saukar da su to saukar da su ko kenan ba ba na aka hadice su ba to a ina aka halice su wannan kuma Allah shi bar mu kanshi sani ba mu cewa da dole sai daga aljanna aka dauko su ina fatan kun fahimta dan haka dai guda takwas ne su waɗannan al'an'am Allah subhanahu wataala ce wa min al'an'am daga dabbobi hamulatan an kawo ta'un to wannan ta'un hamulatan ba tana nufin mace ba an gane ko wato an kawo ta ne daga siga wadda yastawi fiha al-mudhakkar wal mu'annas akwai kalmomin da a larabci da namiji da mace duka suna ɗaukar ta'un misali saruratun da sadun mutumin da bai taba aikin haji ba sai a kira shi sarura ko mutumin da bai taba aure ba sai a kira shi saruratun rajulun sarura imra'atun sarura rijalun sarura nisa'un sarura duka bai canzawa in ka ce ka ƙara alif wata aka ce nisa'un sarura sai a ce wanga bai san larabci ba na fata an fahimce ni talzamu hatta anis sannan akwai wata riwaya ta wani hadisi da aka yi daga Ibn Abbas wanda ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yuqala lil muslimi sarura ya hana a ce ma namiji mutu wato musulmi sarura wannan hadisin bai inganta ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya da'afa wannan hadisi akwai wata riwaya kuma la sarurata fil Islam shine la ruhbaniyata wasu ma suna cewa la ruhbaniya asalin shi sarura ne lafazin hadisin amma hadisin bai inganta ba la sarurata fil islam babu at-tabattul mutun ya yanke ya ce bai aikin komai sai dai ibadar kawai zai je yi a'a wannan tabattuli ba a yarda da shi ba na gaba dai sai dai ka yanke wani lokaci wanda zaka yi ibada ka yanke wani lokaci wanda zaka je ka nemi abincin da zaka ci fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wannan shine addinin musulunci amma a ce a zauna ba za a yi aiki ba to wannan ba addinin musulunci bane domin matsala za a samu za ka zamanto kaya akan mutane sannan kuma ƙarshe tana yiwa ka zamanto ko dai ka bar ibadar ko ka koma neman kuɗi gaba ɗai ko ko ka ci gaba da zama akan wannan hali wanda ko da yaushe kana tare da kaskanci amma ma'anar shi la rubaniyatu fil islam ma'anar shi ingantatta ce amma sanadin bai inganta ba ina fata sai mu fahimci wannan dan saboda akwai waɗanda suke mai da abin nan to almuhimmu dai hamulatan kalima ce wadda tana ɗaukar ta'arifi ko namiji ko mace ta'un a wani lokaci a cikin larabci tana zakkuwa lil mubalagha kamar nan hamulatan mai tsananin ɗaukar kaya an kawo ta'un lil mubalagha a cikin larabci wani lokaci za a kawo ta'un saboda mubalaga karfafa ma'ana kamar mu ce allamatun an gane ko da aka ce allama ai ta'un ce allamatun ne mai tsananin ilimi fahamatun mai tsananin fahimta ko fahimtar da mutane an gane ko sannan kuma wani lokaci za su ce halubatun halubatun an gane ko kamar akuya ko sanuwa ko kuma raƙuma da tana da nono mai yawa tare da ita an gane ko haluba da dabba mai nono mai yawa an gane ko shi yasa wannan lokaci zaka ga ta'un din ba irin abin da kake nufi ba take zuwa ta zo halubatun saboda nuna mubalagha wani lokaci ta'un za ta zo saboda nuna abin yana abkuwa alhadath abin da yake abkuwa yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at kaga murdi'atin mai shayarwa namiji yana shayarwa to dan me aka kawo ta'un ba da bukatarsa almurdi'a mace mai shayarwa almurdi'a mace mai shayarwa tana cikin shayarwa don a nuna maka bala'in tashin alkiyama wadda ma dan yana tare da ita yana shan nonon tazhalu anhu to balle ma wadda baya tare da ita ina fata an fahimce ni don haka wani lokaci kuma za a kawo atta don a bambanta tsakanin namiji da mace an gane ko kuma sunan kamar in ya zamanto abu mata kawai suke da shi to ba a bukatar sa'un alha'id menene alha'id mace mai haila don ba a ce alha'idha don mi don ba a bukatar sa'un ko akwai namijin da ke abin nan ke haila sai da in sihiri akai ma ko ko ka samu matsala ko ko gayu daga suke in magana su in kace wani imin kaza sai ce da nayi haila ina fata an fahimce ni ko kuma a bambanta tsakanin sigogi guda biyu kama alhamilu alhamilu ita ce mace mai ciki to in dai ta ɗaukar ciki ne alhamil kawai za a ce amma in ya zama to ɗauka ne da hannu za a ce alhamilatu domin namiji zai iya ɗauka abu da hannunsa mace za ta iya ɗauka abu da hannunta mun fahimci wannan da kyau ko almuhimmu dai ta'un tana zakuwa da ma'ana daban-daban majma'al lugha alqahira suka ce kai duk abin da ake akwai shubuha ba a iya bambantawa tsakanin namiji da mace a sa mai ta'un in ma an ga dama don a bambanta ko ko don saboda a tunkuɗe shubuha ko don saboda a sauƙaƙa ma mutane amma al-afsahu inda an kace ba a sa ta'un nan kada ka sata ina fata an fahimce ni wa min al wato wa min al-an'ami hamula fa'ulatun wadan sun kace bi ma'anar fa'il fa'il kina hamulatun ai hamilatun tana ɗauka ina fatan kun fahimta su ko fa'ula in ta zo da ma'ana fa'il to ba ta wato sai yastawi fi halmuzakkar wal mu'annas domin wato ya ukta haruna ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya sun kace fa'ulan duk da sun ce fa'il ne to amma nan bai ɗaukar ta'un saboda fa'ulun ne kenan bi ma'anar fa'il sai sun ka ce hamilatun ake nufi tana ɗauka domin dabbobi suna ɗauka ko ba su ɗauka wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim suna ɗauka kaya kowa mutanen ƙauye ko sun san haka tunda duk duk ci gaban gari an ka samu bai hana dabbobi su ɗauki kaya har a America yanzu akwai inda motoci ba su aiki bari batun kasashen mu na Afirka waɗansu kuma malamai suka ce a'a hamulatun ai mahmulatun alaiha ana ɗora mata domin Allah ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalun an gane ko kenan ana dora mutum akanta in muka kalli cewa ita ta dauki mutum ta tafi da shi in muka dauki cewa an dora mata ta kuma bismil maf'uli an dauka an aza domin yaro aza shi ake yi ko kuma wanda bai gwane ba musamman doki sai an dora ka tuhmaluna an an, an dauke ku ma'ana Allah ya bata izini da su da al fulk dan haka hamilatun abin nan wa mahmula wa min al an'ami hamulatan wa farsha farsha waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi alghanam an gane ko su ne wato da akuya da bunsuru da kuma rago da kuma tunkiya ko tumkiya shi ne alfarash waɗansu malamai kuma suka don an yi saɓani wajen fassara kalimar waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi da farsh sigarul ibil ƙananan raƙun masu ake kira wato farsh domin mi domin su waɗannan ba sa ɗauka sai dai ya zamanto ana hawa kansu kamar yadda ake wa alfirash an gane ko ko alfurshu abinda an kashin fida shi yasa aka sanya musu suna wa farsha sannan kuma waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi da alfarshu sigarul ilmi wal sigarul sigarul ibli wal ghanami kananan raƙumma da kananan dabbobi duka da ƴaƴa kanana waɗanda basu kai a hausu ba to duk ana kiransu farsh me yasa aka sanya musu suna farsh li'annaha qaribatun min al-ard domin suna kusa da ƙasa kalfurshi ko kalfirash kalfurshi kamar shimfiɗa yana yadda ba ta da nisa da ƙasa waƙila waɗansu malamai suka ce a'a farshen abinda ake nuhi da shi ma yudbahu abinda ake yankawa kenan sai zaman tura kuma bai daga ciki li'annahu yufrashu alal ardi domin ana shimfiɗa shi a ƙasa bayan an yanka za a fi shimfiɗa shi hina zabhi lokacin da za a kwantar da shi ya koma kalfirash au ba'dahu ko lokacin da za a fede shi ya koma kamar alfirash an gane ko to dan haka dai maganganu ne na malamai sai dai magana da tafi malamai suka fi karkata zuwa gare ta shine cewa duk karami wanda bai kai a hau ba domin kishiya ne na hamula wanda za a hau ya zan hamula raƙumi da kuma shanu wani wuri ana hawan shanu ko ba haka nan bane muna da inda abin da ana daura musu sharat ko ba haka ba ko kura sannan kuma su waɗancan su ko babu inda ake abin nan nasu ake hawan su sai ya zamanto alfarsh sigara ake nufi waɗanda buskan inda za a hau ba waɗansu daga cikin malamai da sun yi fassara cewa alfarshu ma yunsaju min wabrihi wa sufihi wa sha'rihi wanda kamar wato fatarsa ana iya a cire gashin a yi amfani da shi a yi sake-sake don a saƙe abin da za a shimfiɗa sun tafi akan wannan domin ya zo a cikin suratul an'am wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin aswafiha mai jalali ne ce ai alghanam ana nufin wato ƙanana tunkiya da rago da kuma akuya da kuma abin nan bunsuru waɗanda ana cirar gashin su koda suna da rai sai a yi sake-sake da shi wa aubariha ya ce al'ibilu raƙumma domin su ma ana amfani da gashin su don a yi sake-sake kamar yadda malin ya kawo kuma al'aubar jam'i ne na alwabar wani lokaci yana ɗaukar fatar abinda aka ciro daga raƙumi wani lokaci kuma yana ɗaukar alwabar shine zomo da haka sai kai hatara ba al'arnabu ake cewa kullum ba wa ash'ariha yace ai al-ma'az ita ce wato abin nan jinsi na akuya da kuma abin nan bunsuru to bai kawo alghanam ba alhali suna shiga ciki ko ka sa su ciki ko ka ce mallan yayi mantuwa bai sa su ba an gane ko bai kawo albaqar ba afwan albaqar shin sanuwa tana daga cikin su ita ma ana tirar gashin ta wannan bincike shi zai tabbatar da haka kuma duk da yake gashin su ma ina ganin akwai nau'in da ake iya cira ayi amfani da shi ta hanyar sake-sake wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai malamai suka ce a'a nan ya faɗi wani sashe ne ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi muna bai dace a ɗauki farshi ba a ce wanda ake cirar gashinsa domin nan ana batun ni'imar da aka yi da dabbobin kansu an gane ko to ni'imar da aka yi da dabbobi wannan farshikin tabi ne yana biye bayan mi bayan ni'ima ta waɗannan dabbobin domin gashi wani sashe ne Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun an gane ko walakum fiha manafi' kaga litarkabu minha ana hawa wa minha ta'kulun kuma ana ci an gane ko walakum fiha manafi' akwai amfani daban-daban wanda a yanzu ma ana bincike a jami'o'i a gano wasu abubuwa daban-daban kashin su yana da amfani walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum an bar haja bukata wanda zaka iya kai duk ilimin ka duk abin da zaka iya yi tana yiwa ka kai akan wannan ko manafi' duk amfanin da za ta iya yi maka an gane ko to don haka dai na ana maganar farsh sai a ɗauki dabbobin kada a yi amfani da cewa gashin su ake nufi domin ni'imar ta fi cika in an yi zancen dabba gaba ɗai sai a je ga sashe daga cikinsu domin ana amfani da su ta hanya daban-daban ana amfani da fatar a yi ɗakin da za a abin ga ko irin abubuwan da suke yi ‘yan hemomi da suke yi wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun kaga Allah ya halicci dabbobi lakum fiha dif'un suna da zafi dif'un nan ba dif'un bane waɗansu masu karatun alqur'ani sai kaji sun karanta da ainun wannan kuskure ne nan dif'un ne da alhamza zafi ake nufi ai ma'ana wato suna tare muku sanyi walakum fiha manafi' sannan kuma suna da amfani gare ku an gane ko to dan haka dai a takeice amfani da su bai tsaya akan wancan abin da waɗansu malamai suka faɗa ba wallahu subhanahu wata'ala a'lam wa min al'an'ami hamulatan wa farsha waɗanda ake hawa da waɗanda ba a hawa kankana kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah subhanahu wata'ala ya arzita ku an gane ko kulu mimma razaqakumullah shin dawa ake da musulmi ake ko da kafirai waɗansu suka ce kulu mimma razaqakumullah ana magana ne akan mi akan musulmi domin su ake zancen su ba da zakka wa atu haqqahu yawma hasari sannan kuma su ake zancen su bar zancen abinda mushrikai suka abin nan waɗansu malamai suka ce a'a mushrikan kulu mimma razaqakumullah kada wani boka ko ba haka ba katon kaddara ya haramta maka wani abu ya haramta ma kuma shi ya ci kaga ya kware ka ina fata an fahimci ni kai baka ci ba a ci ba malamai suka ce a'a ya shafi kafirai ya shafi musulmai in an ce musulmai kulu min ma razaqakumullah sai zamanto al-imtinan kama an abin nan ana nuna musu ni'imar Allah akan abin da Allah ya musu in kuma ana magana kafirai kulu min ma razaqakumullah ana son su watsar da shirka su gane Allah subhanahu wataala shi kadai ne cancanta abauta masa kuma shine ubangijin da ya halitta kuma shi ya kamata a bi shi ina fata an fahimce ni kulu mimma razaqakumullah ku ci da abinda Allah subhanahu wataala ya arzita ku kalima ta arrizqu tana da ma'anoni daban-daban wata rana Allah ba mu iko zamu yi bayani akan almawdu alqur'ani kalima ta arrizqu an gane ko kaga nan dabbobi Allah ya kira su arziki mu ko mun ce noma da kiwo ai arziki ne ko to kaga nan kulu mimma razaqakumullah sannan kuma abincin da ke fitowa daga cikin ƙasa shi ma arziki ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ‘ya'yanku Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya ba ku arziki ne, ƙad khasirar ladina ƙasaru auladahum safahan bi ghairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an ala Allah ko mun ce ma razaqahumullahu da ‘ya'ya da sauran abubuwa ko ma razaqahumullahu ‘ya'yan ake nufi don wani zai iya biyan mu ya ce to ainihin an yi magana guda biyu ina fata an fahimce ni almuhimmu dai arrizqu arziki yana da maudu'i kuma babban abin da ake so duk arzikin da Allah ya baka duk ni'imar da Allah ya baka ta ‘ya'ya da mulki da komai ka sanya ta inda Allah subhanahu wata'ala ce a sanya ta shi da abin da yake bukata gare ka wata rana in mun samu dama za a yi bayanin wannan Allah ya taimake mu sai Allah subhanahu wata'ala ce wala tattabi'u khutuwati shaytan an gane ko kada ku bi khutuwati shaytan da yawa zaka ji malamai in sun zo wajen fassara sai su ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan kaga nan ma mai jilani ya kawo shi tsara'iqahu kada ku bi hanyoyin shaytan amma da za mu fassara ta asalin lugha da za mu samu wani sirri bayan wannan ba mun ce wannan fassara kuskure ba ce ina fata an fahimce ni khutwat asluhu min al-khutwa shine abinda taki an gane ko khutwa shine taki ko zambiya qurra da muke da su guda goma imamu nafi' da imamu abu amr ibn al-ala da imamu hamza da imamu khalaf da shu'ba wanda rawi ne daga abin nan asim da imamu al-bazzi wanda ɗaya ne daga cikin ruwa na ibnu kasir sun karanta shi da sukuni wala tattabi'u khutuwati shaytan sai kai ma ta'un kalkala tun da sukuni gare shi ta'un kuma tana daga cikin hurufu alqalqala an gane ko abinda ake kira khutwa da damma suka ce ma baina qadamayil mashi min almasafa idan mutum ya taka akwai abinda ake cewa distance tazara tsakanin kafa da kafa to shi ake cewa khutwa ko khutwa da damma amma kuma in kai mata fatwa an ka ce al-khatwa to shi ake nufin taki daya to me yasa aka faɗi khatu wato khutwa din ana nufin wato abin nan taki ko kuma tsakanin wannan saboda takin nan na khatwa dai bayan dai gobe shi ke kawo hanya domin hanya asalin ta babu ta amma idan mutane suna yawan bi za a same ta sauran qurra kuma sun karanta wala tattabi'u khutuwati shaytanir zamma to irin waɗannan wuraren masu irin waɗannan abubuwan da zaka iske da yawa daga cikin masu karatu suna kuskure dan da yawa zaka iske masu karantawa da hafs amma suna cewa hutuwati shaytan a'a in dai da hafs zaka karanta an gane ko da imamu qumbul ɗaya daga cikin ruwata na ibnu kasir ina fata an fahimce ni da imamu kisai da imamu ibnu amir da imamu abu ja'far an gane ko da imamu yaqub suka karanta hutuwati shaytan da dhamma hutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaitan to nan sai mu ce kada ku bi in za mu fassara ɗaya bayan ɗai kada ku bi taki taki na shaitan an gane ko to me yasa za mu fassara shi da wannan domin shaitan bai hallakar da ɗan adam kafirai ba sa ɓatar da mutum lokaci guda akwai abin da ake ce ma siyasatu wato ba'idatul mada siyasa wadda take mai lokaci mai tsawo domin ɗan adam idan ya gabanna lokaci ɗaya ba zai bi ta ba an gane ko to yanzu zaka ji misali cikin yan shi'a wani saka ce a ai al waɗannan qira'atin wani ya karanta da kaza babu su ina fata an fahimce ni to wannan suna kokarin bugar da hankulan mutane domin mi domin asalan su yan shi'a in za a tattauna da su shi kanshi alqur'anin da muke karantawa bu su yadda da shi ba balle ma zancen qira'atin alqur'ani suna da mallaman su da suka yi littattafai an gane ko faslul khitab fi tahrif kalam rabbil arbab hadisi dubu biyu da wani abu cikin shi an ci waɗanda suke nuna alƙur'ani bai cika ba to wanda bai yadda da alƙur'anin nan namu shi ne ba shi zai zuwa ya ce cikin ƙira'atu ma akwai kuskure kai bari ba haka yadda da alƙur'ani amma sai su yi wata ƙarya su a'a riwaya wadda ta inganta ƙira'a ta hafsu an asim me yasa suke cewa ƙira'a ta hafsu an asim saboda wato shi hafsukin ko asimkin wato asim yana daga cikin wato ƙurra na garin kufa kufa kuma tana cikin iraki iraki kuma can ne sai na aliyu ya rasu a cikin a najaf an gane ko kenan can ne daga cikin manya-manyan tushen shi'anci ba su son su karyatar da wannan kira'a saboda suna ganin tana da alaka da su mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa za ku ga cewa dole irin waɗannan aƙidodin sai an yi hattara da su domin mi domin aƙidodi ne waɗanda sun cirato daga 'yan falsafa an gane ko 'yan falsafa da kuma kiristoci da yawa daga cikin aƙidun sai suka shigo muna filosofi da ilmul kalam da ilmul mantiq in mutun ya karanta su ba dan tsoron Allah ba ba dan ya maida ma sharri da sharri da sharrin sa ba karshe zaka iske zai bata shi yasa kuma zaka ga ƴan falsafa suna cewa duk abin da ka gani kamar Aflaton da yake cewa wannan duniya da muke cikin ta duniya ce wadda ita ce ta mutane hakika akwai wata duniya can da Allah ya koyi wanda ba a santa ba an gane ko kenan kaga ram sai su ce maka kamar batsaniya na shi'a ai duk abin da ka gani sallah da wani abu ramji ne ba shi ake nufi ba wannan sai shi tasarrufu zuwa ga waɗansu sai su ce cikin shari'a akwai zahir akwai batin akwai haƙiƙa akwai batini in kaga sallah to wannan kai ne zaka yin sallah wato batin zahiri ne amma su da sun ka san haƙiƙa ba sai an yi sallah ba ko ko su halatta maka su abu zina da wani abu amma daga baya sai su maka ai kai kana aiki ne da shari'a ta zahiri su suna aiki da batini sai su kafa hujja da kissa annabi Musa da Khidr wanda in Allah ya kai mu wata rana zamu yi bayani akan ta Khidr yayi kaza yayi kaza amma saboda shi shari'a ce ta batini yake aiki da ita an gane ko kristoci suna da sukukul ghufran ka in kan yi laifi ka je ka bada kuɗi sai a yafe maka yanzu kuma mutanen mu suna amsa kuɗi ga mutane don su gafarta musu ce sun gafarta musu an gane wannan kiristoci suna sai da kilan aljanna ko ki na aljanna kuma yanzu ana ce ma mutane za a ba su aljanna ina fata an fahimce ni ko kuma a cikin aqida ta falsafa akwai ittihadul kaun komi ma da ka gani Allah ne da yan tabi'a da suke cewa babu Allah tabi'a ita take yin ruwa ita take yin kaza kenan komi ya koma tabi'a da mutane da dabbobi caccanzawa ne take yi kenan kaga ittihadul kaun sai a dawo kuma a ce maka komi Allah ne to duk irin waɗannan aqidu da kuke gani suna tasirantuwa ne da yan falsafa suna tasirantuwa ne an gane ko da kiristoci kafin abin ya zo ga waɗanda suka karkace daga cikin musulmi muna fatan Allah subhanahu wataala shi muna tsari da waɗannan munana akidu wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan muka ce shaitan bai batar da kai lokaci guda sai ya bi mataki mataki kafirai ba za su batar da kai lokaci guda ba sai sun bi mataki mataki bari mu bada misali da wanda zai fito a fili kun ga lokacin da turawa suka zo a ƙasashenmu, musamman nan Nijar, sun yi ƙoƙarin su sa Faransanci ya zamanto shi ne yare wanda mutane da su karɓa. Suka buga, suka buga, to sai suka ga abin yana da matsala. Mutane sun ƙin karɓar Faransanci don mi, don saboda an ce kafirci ne. Malaman da suna nuna da ka kai ɗanka makarantar boko ya kafirta, musamman wancan lokaci da akwai shubuha babu wani abin da zai tantance maka. To sai suka ce to ya za a yi, sai suka zamana da expert waɗanda za su nuna musu da za a yi, sai suka ce to abi hanya biyu. na farko a ƙirƙiro makarantu franco-arab franco-arab sai ya zamanto ana karanta larabci bismillahir rahmanir rahim saman tabulo an gane ko sannan kuma ana karanta turanci sai aka ce a ai ana karatu to kaga wannan yasa waɗansu suka kai ƴaƴansu makaranta ina fata kun fahimce ni to me yasa suka yi wannan saboda suna ganin cewa wanda zai yin franco-arab a ƙarshe zai je ya college zai yi lise in ya ƙare ina zai je jami'a zai je tunisi ko ya je ƙasar maroko ko ya je algeria to waɗannan ƙasashen kuma nasu ne su suke mallakar jami'o'insu ko da yake dawowa da ya samu babban diplom ko doktor sai ya dawo ya ce duk malamai jahilai ne kaga suna ganin sun yaƙi musulunci ta wannan hanya khutwa ko kuma misali sai suka ce to yanzu ta hanyar faransanci ya za a yi malamai sun ce haɗa maza da mata haramun ne haka ne ko ba haka ba sai suka ce to yanzu yadda za a yi ku kirkiro abin da ake ce ma école de filles an gane ko makaranta ta mata primaire muna da école de filles ko ba mu da to yanzu an je an yi primaire an kare to ina college de filles ina lycée de filles ina université de filles siyasatu bu'dul mada wato mataki mataki wai tunanin su ta wannan hanyar za su rinjayi musulunci domin mutane za su kai ƴaƴan su kadibi yadda suke wasa da hankulan mutane ina fata an fahimce ne wato siyasa su tadarruj ne an yi haka dan saboda ai wasa da hankalin mutane dukkan su kuma kana ganin ga sunan dai har hada wanda an kai dai yanzu matan akwai club de jeunes musulmans a jami'o'i matasa yanzu in za a yi hutu ba za su je su kira makiɗi ba ko a rawa ko a shagiya za su kira malamai su gabatar musu da muhadara wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ina fatan kun fahimce ni dan saboda wannan abu ne wanda yake yana da bukatar mu fahimce shi da kyau da lokacin da suka mamaye kasashenmu kuma sai suka ce to su waye suke musu karan tsaye a cikin al'amurra sai suka ce mutum uku ne na farko malamai na biyu iyayen yara na uku shugabanni sarakai sai aka ce to ya za a yi da su sai aka ce su ba a yi musu siyasa ta bu'dul mada na farko sarakai sai suka ce abinda za a yi in kuka ce su ba za su yi mulki ba ku kaɗai za ku yi mulki to za ku samu matsala da za su sa a rinka yi muku bore yaƙi ba zai ƙare ba amma idan kuka akwai kuma abin da zai taso ku ba za ku iya maganin shi ba sai kun hada da su sai suka ce to ku bar musu wani dan sashe na mulki su su taba ku ku taba amma lokaci zai zo inda babu wanda zai sarautar gargajiya sai ya zamanto dan boko ne kaga sun koma sun kewayo khutuwat kenan kaga an yi taki taki har ya kai inda yanzu in dai ba kai boko ba ana ganin baka cancanta ka sarki ba to sai aka ce to iyaye fa sai suka ce to hanyoyin da za a bi ga iyaye shine a bi hanya guda biyu an gane ko hanya ta farko wadda za a bi a mallaki iyaye shine cewa na farko aiki da hutsa ta as'ilar sitta as'ilar sitta tambayoyi da ake aza guda shida yana son a ci nasara akwai man akwai ma akwai kaifa akwai aina akwai limaza an gane ko to da mata to sai suka ce ai aiki da mata kalima ta mata tana nuhin kan an faransai da english tana nuhin when yoshi ne sai suka ce to ku ɗauki lokacin da ya dace shine lokacin noma za a ba da vacance saboda mi saboda idan mutanen mu aka ce ƴaƴansu ba za su yi musu noma ba billahi allazi la ilaha illa ba za su yarda ai karatun ba yanzu an ba da vacance ko to kaga wannan an mallaki iyaye na biyu sai ku jira lokaci ai mutuwa za su yi waɗannan yaran kuma mun karantar da su daga nan mun yi rinjayi amma a ƙarshe wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sai suka ce to malamai wace khutsa za a yi musu sai suka ce su ko malamai khutsa da za a yi musu na farko a yi kokari su zamanto ba su da kima cikin al'umma a sa masu kuɗi da masu mulki na gargajiya su rinjaye su ya zamanto ba za su iya faɗa ba sai abin da suke so alƙalanci kuma ya zamanto bai da alaka da haddi yana da alaka da ɗaurin aure da gado don saboda in an kwace musuluncin gaba ɗai za a yaƙe su sannan kuma a nuna malamai ba su da ta cewa a duniya bu san abin da duniya take ciki ba don haka ba su da solution abin da ya shafi solution wadda abin da za a yi a duniya sai dai lahira don haka kawai ku bar su can gefe to su suka ce abin da wannan da malamai kaɗan kaɗan a kwaɗaitar da su har a samu su masu manta hanyar da suke ciki siyasatu bu'dul mada haka da ake son a yi sai a ƙari da su to don haka wannan shine abin da ya kamata mu yi hattara da shi wani abin zai zo yanzu kana ganin alkhairi ne amma daga baya zai zama towa sharri ba dan taimakon Allah ba da suna ganin sun ci nasara akan mu kenan ƴaƴanmu da sun zamanto su ne ma'aikata su ne jami'an tsaro su ne ke aikin gwamnati su ne ke kaza ku kun mutu malamai sun mutu shugabanni sun mutu iyaye sun mutu al'umma ta koma tabi'a lahum abinda take so shine suke yi an gane ko abinda abinda suke so shine take yi dan haka shi yasa kuma da aka yi taro a ƙasar Ingila malaman tarihi suke bada labarin a alif da 1818 sai aka yi wani taro a ƙasar Ingila kowa ya kawo yadda za a yi a rinjayi musulunci to sai ɗaya daga cikin manya-manyan ma'ilimta nasu yake cewa in kuna son ku rinjaye musulunci ƙarfin musulmi cikin abu biyu yake na farko shine aikin hajji na biyu shine alƙur'ani to ya za a yi ya ce in kuka ce za ku yaƙe waɗannan ababen kai tsaye za su yaƙe ku amma yadda za ku yi ku yaƙe su alƙur'anin ku buga shi in kuka buga shi a alif da ɗari tara da ashirin da hudu ƙasar almaniya ita ta fara buga alƙur'ani sai zaman to da ana ganin alkur'ani sai wane da wane yanzu an buga shi gashi nan cikin library cikin mi har cikin aljihu ana dauka ana jifa da alkur'ani kaga shikenan da ɗakin da ba alqur'ani yake ba a shiga idan za a shiga sai an yi alwala in za a dauko ga hukka na inda alqur'ani yake ciki hannun mutum na bakarkata yanzu ko mutum da alqur'ani ma bai majin yana tare da alqur'ani kaga sun ci nasara ta wannan hanya ina fata an fahimce ni har ya kai inda yanzu alqur'ani ya koma logician cikin salula zaka iya kunna film kai kallon film na batsa ko ba gane ba ka danna inda film na batsa yake sannan kuma ka danna alqur'ani kuma kai karatu kaga ya koma logician shi yasa salulan ma zaka iya dauka kai jifa da ita to shi ko aikin haji sai suka ce ya za a yi shine hanyar da za a bi a kirkiro na farko visa shi yasa suka kirkiro visa adadin musulmi ya zamanto sun san iya adadin da zai tafi kenan in shugabannin suna mulkakku to su ko su suke mulkin waɗannan shugabanni sannan kuma a yi duk abin da za a yi musulmi ba Allah ya karɓi aikin haji ba namiji abin da yake so jirgi ya tashi da sun sabka jidda ya zan alhaji ko a yi arfa ko ka a yi arfa uwa su ɗai uwansu ɗai ita ko mace abin da take bukata haƙoran zinariya da tasa su ko a yi arfa ko ka a yi arfa uwa ɗai uba ɗai sai aka yi manya-manyan hotel yanzu ya aka je ba yanzu ba zancen ibada ake ba zancen hutu ake yi ina fata an fahimce ni kaga aikin hajjin ya fita daga ibada ya koma kamar wani nau'i na yawon shakatawa ana zuwa da karuwai akai karuwai ana ɗaukar barayi su je can wajen sata saboda in sun kare ke mai gida su sallame shi ana haya ƴan mata a kai su cikin hotel hotel sai abin ya fita daga zama ibada za a yi sutura a tahi saboda a zo a bayyana gaban al'umma da abin da ya kama da haka Allah subhanahu wataala ya mu tsari to dan haka dai waɗannan jam'iyyatu sirriya waɗanda manya masu kuɗi da manyan shugabanni suke shiga kungiya ta sirri irin Frank Mason waɗanda suke shiga sai suna ganin kamar ba a san abin da yake faruwa da su ba da kuma manya manyan kamfuna na turai waɗanda su suke zuba kuɗi ga 'yan siyasa saboda a samu mulki su ci gaba da mallakar ƙasashenmu wanda suna ganin wai duk wannan wannan wayo ne wanda mutane ba za su fahimce shi ba wannan duk hayaniya ce ba ku isa ba ku cewaye Allah subhanahu ta'ala. akwai bayani mai yawa lokaci ba zai ba mu dama ba wala tattabi'u khutuwatish shaitan kar ku bi hanyoyin shaitan ta hanyar cikin kowane tsari na rayuwa abi ku mataki mataki ta hanyar mata abi mataki mataki yadda za a yi matan nan su kai inda za su aiki su zan jagorori su kare da ku ta hanyar kowane tsari sai da suka zamna kowane plan zamantakewa aqida addini abi mataki mataki yadda za a rinjaye musulunci amma wallahi ba za su iya ba wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan ko taki taki na shaitan ko zambiya zambiya biya na shaitan wato innahu lakum aduwwun mubin domin shi shaitan aduwwun makiyi na gare ku mubinun mai bayyana adawa ko ko mubinun wanda yake mai bayyanan adawa dan haka sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu na rai za mu zo mu dauka kan wannan aya bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh